الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يومنا رانا الجمعة ashirin da tara ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu akan tauhidi da aƙida daga alfiya ta addurratul mudiyya fi nazmi tauhidi rabbil bariya ta shaikhu al'allamatu muhammad ibn ali ibn adam al'iktiyobi rahimahullah wannan darasi shi ne darasi na talatin da biyu za mu tashi sabon fasli alfaslu الثالث والعشرون في بيان الإيمان بالقضاء والقدر fasli na sha na ashirin da uku wanda za a yi bayani a kan matsala ta imani da bilkaba hukuncin Allah walƙadar da kuma ƙaddararsa abin da ya ƙaddara. To shi za a yi bayani, saboda abu ne wanda yana daga cikin rukunne na imani guda shida. A baiti na ɗari biyar da tis'in da shida. yace imanuna bima qada wa qaddara ilahuna rukunan aziman qad yura bi khairihi wa sharrihi wa murrihi wal hulwihi fal kullu min taqdirihi wal aslu fil qadari sirrun qad kutim طوي علمه عن الخلق هرم والخوض فيه باطل فسلمي لمن له الخلق وال... لمن له الخلق والأمر تسلمي Mala ya ce, Imanuna shi ne mubtada labarin sa jimlar da za ta zo ƙarshen baiti ƙarewa. Ai, imanuna ƙarewa, imanin mu haƙiƙa ana ganin shi cewa bai ma ƙaba da abin da Allah ya hukunta wa ƙaddara ya ƙaddara shi? rukunan ilahuna rukunan ilahuna shine fa'ili na ƙaba da ƙaddara an samu abin da ake kira da attanazo attanazo shine a samu awamil guda biyu ko sama ga haka amma suna neman kowannensu yana neman ma'amuli ɗaya to kaga ƙaba fi'ili ne yana buƙatar fa'ili da kuma maf'uli to fa'ili kuma dama domiri ne a abin nan kai suna ne ga yana wanda zai zo nan gaba ilahuna na zahiri suna ne na zahiri to haka shi ma kaddara amil ne yana neman ma'amuli to kuma duk ma'amulin su ɗaya ai qada ilahuna kaddara ilahuna to wannan shi ake kira da attanazo a ilimin nahau to da abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara sai ce to wannan imani namu rukunan ya kasance wani irin rukuni aziman babba mai girma min arkanil iman guda shida sai ce bi khairihi ya ratayu da yadda da alkhairi hukuncin Allah ko ƙaddararsa wa sharrihi ko hukuncin sharrin ƙaddararsa wa murrihi ko mai ɗacinsa wani lokaci sai ka ga abin da Allah zai hukunta zuwa gare ka ba lalle ba ne zan abin kana son sa a wani lokaci sai ka ga abu ne wanda kana jin daɗi balma abu ne wanda kake so sai zan Allah ya hukunta shi ya baka kila ko lafiya ko dukiya ko abin da ya kama da wannan wani lokaci kuma a sharri ne cuta ne musiba ce kamar rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan to yadda da cewa duka Allah ya hukunta su da shi na alkhairin da na sharrin ko kuma a wani lokaci abin mai ɗaci kamar shiga wani yanayi na kunci wa hulwihi wani lokaci kuma ana samun shi ya zo mai zaƙi to waɗannan abubuwa guda hudu ka yadda da abin da Allah ya kawo ma na alkhairi ko na sharri ko mai ɗaci ko mai zaƙi to sai ce falkullu min takadiri dukkaninsu duk abin da ka gani yana daga cikin abin da Allah ya kaddara abin da Allah ya kaddara to sai ce daga cikin dalilai kuma kamar faɗin Allah ta'ala inna kulle shay'in khalaqanahu bi qadar Allah ya ce mu komai mun halicce shi bisa kaddara to kaga shi wajibi ne kai da kaddara Allah ko wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi halicce komai ya kaddara shi taqdirin kaddarsawa haka ga shi shi wannan hadisi na cewa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri to wannan su ne dalilan da suka tabbatar da kaddara a mutane sun kasu kashi uku a kanta wanda za mu yi bayani nan gaba sai ce wal asulu fil kadari abinda asali ga kaddara sirrun wani sirri ne boyayyen al'amari ne kadi kutum wanda hakika an boye shi ya ilmuhu an dunkule an naɗe saninsa anil halki daga halitta sai kaga mutum zai kare zai samu karaya a yau amma bai sani ba sai ta faru ko ba haka ba ne mutum zai haɗu da wata khasara amma bai sani ba sai ta faru da kuma akwai hikima malamai suka ce wajen wato asirta ƙaddara wa bayi saboda wani in ya san bala'in da zai same shi gobe to kila tsoron ma na iya kashe shi saba sai cikin hikima Allah sai Allah ya ɓoye abin ga abu zai same ka lokacin shi ya zo amma baka sani ba sai sanda zai same ka to inda a ce duk abin da zai samu ɗan adam kamin ya zo yana da labari Allah zai bashi labari malamai suka ce akwai matsala to shi yasa Allah sai ya naɗe sanin ƙaddararsa akan bayi kuma sai ya ce horima an haramta kutsawa wai ka ce kai dole sai ka gano wai mina na an ka abin to me yasa an ka hana bokanci da tsafi saboda ana ƙoƙarin binciko abin da yake a ɓoye na ƙaddara to ka gani ko ba komai ɗaya a ce kamin ka mutu Allah zai gaya ma ga ranar da za ka mutu to ai ko ba hawan jini zai zo eh to ka gani kila a ce irin saura shekara ɗaya sai a baka labari anan da shekara ɗaya to eh wannan da watanni ko sati ko a ce ma gobe ko a ce saura awa kaza me kake tunani to shi yasa malamai suka ce akwai hikima mutuwa kadai da Allah ya sanar da baya to wasu kamin mata zo ma kila sai su mutu saboda tsoro wal khawdu fihi kutsawa mutum ya gano wai mina na Allah ya ɓoye na kaddara batilun to wannan abu ne na babataccen abu ne shari'a ba ta yadda ba hmm kai dai kai imani in ya faru kuma fasallami ka miƙa waya suka ce a ni wanga hukunci na Allah ya fi ƙarfi na ban iya ɗauka ta shi ne ya ce ka miƙa wuya gare shi liman lahul khalqu ga wanda halitta yake gare shi ala lahul khalqu wal amr shi ne wal amru ko walamru saboda wazani to taslami in ka yi haka za ka samu kubuta kakka yadda ka ce ka yi ɗayan biyun nan ko dai ka kutsa ka gano da akwai masu zuwa wajen bokaye a bincika musu to kar ka yi wannan kafirci ne haka kuma in abin ya faru kar ka yi raki a sallama wa Allah ɗauki ƙaddarar Allah sai ya zan ka huta ko ba haka ba ne sai zan ka huta to akwai waɗanda ake kira da alƙadariya eh to su kwata-kwata ba su yarda da ƙaddara ba sun ce al'amru unuf duk abin da kaga ya faru to ba wai Allah ya hukunta shi kamin wannan lokaci ba saboda haka su sun kore kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a wurinsu duk abin da kai to ba hannun Allah a ciki sai suka karyata wa'yancan nusus to wannan ana kiransu da alƙadariya min al-mu'tazila sun kore kaddara akwai aljabariya eh su kuma suka ce a'a komi na hannun Allah shi dan adam bai da kata dan adam bai da katabus ko me kai Allah ya saka sai suka ce a in bawa ya sha giya to Allah ne ya sa shi ita ce yan gulatu sufiya suka ɗauko suka sa a tafiyarsu da sunan haƙiƙa to sai ahli sunna suka suka tsaya tsakiya suka ce a'a akwai ƙaddara akwai kuma a irada ta ɗan adam da Allah ya halitta ya sa mai a jikinsa duk abin da zai faru to sai da izinin Allah amma kuma babu cilasawa ga ɗan adam an ba shi ikhtiyari an ba shi zaɓi ya yi abin da ya ga dama. To sai ce, maratibul imani bil qadri matakan imani da ƙaddara ja arba'atan ai ya zo ai ja'a ne ya zo guda hudu awwalu martaba ta farko tilka manhaja wadda ita ce godabe tu'minu billahi kai imani da Allah bi anna ilmahu cewa sanin Allah yuhitu kullal kauni ya kewaye dukkanin halitta wannan shine martaba ta farko na yadda da kaddara duk abinda ya shafi halitta alkaunu to ilimin Allah ya Allah ya kewaye shi da sani ma a'lamahu kai mamakin girman ilimin Allah ya kasa akwai mamaki wannan ilimi ba karami ba ne komai Allah ya sani to kaga wannan haka ɗin yake kuma kaga abu ne wanda yake na ta'ajjubi sai ce wasaniha wasaniha ne saboda wazani ya ce wasaniha to na biyu martaba ta biyu al'imanu yin imani an ƙadi kata ba cewa Allah ya rubuta abin, kame ma ya auku rubuce ki a wurin Allah. Maƙadirar halƙi wato abubuwan ƙaddara na halittu ma'ana abubuwan da suke faruwa gare su, kuma sahaba bi ilmin kuma wannan rubutun yana abutakar ilimin Allah. Bi ma'ana duk abin da kaga yana faruwa a yau, to Allah ya rubuta shi tun farko. sannan Allah ya san da shi wannan rubutun yana musahaba yana abutakan ilimin Allah Allah ya san da shi shi ne mataki na biyu na ƙaddara salisuha mataki na uku al'imanu bil mashi'ati yadda da mashi'ar Allah ganin da masa bi kulli ma aradahu a cikin duk abin da Allah ya nufi an gane nafazati duk abin da Allah ya nufi to al- zai zai tabbata duk abin da kaga Allah ya nufi to nafazati ai sabata wannan abin zai tabbata nafaza ne ya ƙara ta'un ne saboda wazani to wannan abin zai zartu kuma zai tabbata ana in abu Allah bai yi nufinsa ba ba zai faru ba ba zai mi ba zai faru ba to abin da wasu ba sa fahimta a nan ita mashi'an nan sai malamai suka ce ta shahi dukkan abin da yake faruwa a duniya da kake gani yana faruwa da abubuwa masu kyau da marasa kyau kowannensu yana gudana ne ƙarƙashin mashi'ar Allah. Ƙarƙashin mashi'ar Allah. To sai ya ce, ma sha a kana, abinda Allah ya ga dama kawai zai kasance, inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun. Lam yakun ma lam ya sha abin da Allah bai so ba lam yakun bai zai taɓa kasancewa ba. Hmm? To kun faya kuni kenan, wadda sufaye sun kai da awa cewa Allah yana iya rarraba wa mutane, balma ya ba su su. Mukami ne na Allah ya sun ce amma kuma ya ba su. Eh. Fadluhu, falalan Allah wal adalu da adalcin li khalqihi ga halittarsa fasha shine ya yadu ma'ana karka ga in kaga Allah ya ya nufi alkhairi ga bawa ko ya samu alkhairi to falalarsa ce ya yi nufin ya tabbatar a kansa in kuma kaga Allah ya azabtar da mutum ko ya turo masa musiba to adalcin Allah ne karka ce zalunci a adalu ake kira adalcin ubangiji sai ce a man sha'a Allah shi ke batar da wanda ya ga dama bisa adalci in kaga kafiri na kafirci suka ce wannan Allah ya batar da shi amma bisa adalci ba bisa zalunci ba wa man sha'a hada wanda Allah ya ga dama kuma sai ya shirye da shi shi kuma wannan sai ka ce bi fadlihi wanda ya shirya bi fadlillah wanda bai shirya ba bi adalihi ba zalunci cikin lamarin Allah wala mu'aqqiba ba mai bibiya limamin hubada ga abin da ya fito daga wurin Allah hmm? ba a sufafishin akan lamarin Allah ba a yi duk abin da Allah ya riga ba wanda zai ce to zai je ya dan bincika don ya yi bincike shin ya kaza ya faru kaza kaza shi duk abin da ya yi shi kenan sai dai ka sallama kawai to shi ne ya ce walil ibadi mashi'atu sabatat to ka sani banda mashi'ar Allah su ma bayi suna da tasu mashi'a wadda ake kira da al-ikhtiyar saboda haka wanda kaga yana musulunci to ganin damarsa ce da Allah ya ga dama sai tilasta a me yasa ka ga mala'iku dukkaninsu bayan Allah ne masu da'a gare shi saboda haka Allah ya hukunta mashi'arsa gare su su bai ba su na wani ikhtiyari in sun ga dama su yi kaza ko su bar kaza ba amma mu mutane da sauran aljanu to sai Allah ya ba mu mashi'a bi ma'ana al-ikhtiyar eh? in ka ga dama ka yi musulunci faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur to wannan shine to shine bambanci tsakanin mala'iku da mutane to shine ce man sha'a minhum duk wanda ya so daga cikin mutane lahus kama sai ya samu daidaita akan tafarki na Allah alal hidayata akan shari'a wa man sha'a gawa wanda kuma ya ga dama ya mi ya halaka amma hama shi asa kuma bata kore ta Allah ba ka kiyaye wannan Allah yana da mashi'a shamila dan adam kuma yana da tashi mi mashi'a eh to mashi'ar dan adam ba ta tabbatuwa sai da tabbatuwar mashi'ar Allah saboda haka in ka ga wani akan tafarki na alkhairi to ganin damarsa ce shi ɗan adam amma kamin ya ga dama sai da Allah ya ga daman ya kasance haka ɗin in ka ga maɓarnaci ko ɗan bid'a akan bid'a to ganin damarsa ce shi yasa yake bid'a amma mashiyar Allah ta fara gabatuwa akan tashi to shi yasa ya ce wattaba a shaitana wa man sha a gawa wanda ya ga dama ya halaka wattaba a shaitana ya bi shaidan bi isa ma hawa ka tur da abin da wato ya yi nasar zuciya mashi'atul ilahi to ka gani mashi'ar Allah qabla an ya sha tana faruwa kamin shi ɗan adam ya so wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah to ka gani saboda haka mashi'an mu tsorataye take akan mashiyar Allah ko ka so abu to sai ya yi daidai da mashi'an Allah in bai daidai da mashi'an Allah ba zai tabbata ba yasa wani lokaci za ka nemi abu baka samu ba ko ba haka ba ne saboda Allah bai so ba ya gani kuma dole ka haƙura to wannan shi ne wani lokacin kuma abin da baka so ba kuma sai ya mi sai ya faru saboda Allah ya ga dama to da ka fahimci wannan ka riga ka huta in ka nemi abu kan nema kan nema kan nema ka gaba ka samu ba to kawai sai ka kaddara Allah bai so ba shikenan sai ka haƙura in kuma abin da ba ka so ya zo ma kai ka san ba ka son abin to sai ka tuna da haka Allah ya so da Allah bai so ba da hakan ba zai faru to dai a wasu sun rasa wannan in sun nemi abu ba su samu ba sai su yi fada da Allah bautan ma su ce sun bari in kuma abin da ba sa so ya same su to sai ka gansu suna raki suna kai ƙara Allah wurin bayi to duk wannan kaga rauni ne na imani daga cikin maratibul al'iman bilkadar shi ne yadda da mashi'a wannan duk mashi'a ce yake mana shari wanda ita ce mataki na uku bayan imani da cewa ilimin Allah ya san da abin da zai faru sannan ka imani da Allah ya rubuta shi kamin ma ya faru sannan na uku kuma ka yadda da cewa Allah ya so ya faru ko ya ga dama ya faru an gane? to shi ne, kazal iradatu, to haka kuma irada niyya, ƙubaila ma na sha, ita ma ta Allah tana gabanin mu mai nufin abin da za mu yi nufi. Wadda ko ka nufi abu ya faru ba shi ke faruwa ba sai Allah ya nufi ya faru. Ko ka nufi ka abu ya faru, shi Allah in ya nufi ya faru sai ya faru. Ko ba haka ba ne? to haka abubuwan suke to qamat mashi'atu ilahina to amma bambancin mashi'a kila kana iya tambaya to me bambancin tama mashi'a da ta Allah sai ce to qamat mashi'atul ilahina mashi'atu ilahina ganin damar Allah abin bautan mu qamat ta tsayu ala ilmin bisa ga ilimi sabanin tamu wani lokaci kakan so a baya akan me ala jahalin ko ba haka ba so tari mutum zai so abu kuma abin nan zai cutar da shi to shi Allah ba haka yake tashi mashi'a ce wadda take dunkulalliya akan ilimi wa hikimatin kuma da hikima ko ba haka ba in kaga Allah ya kawo maka abu ka tsaya kai nazari to daga baya sai kaga akwai wata hikima wani lokaci wani lokacin kuma yana yiwa sai Allah ya ɓoye maka hikima ba tare da ka gano ta ba fajalla ya ɗaukaka man ala wanda dama ya riga ya ɗaukaka to sun ce ita mashi'ar Allah kashi biyu ce akwai mashi'atun kauniya akwai mashi'atun shari'iyya ko iradatun kauniya da iradatun shari'iyya mashiyar Allah bi ma'ana akwai mashiyar Allah ta ta kauni ta kawai Allah ya so abin ya faru saboda cikan mulki da nuna isa zai iya yiwa abin Allah yana son abin zai iya yiwa kuma baya son abin to idan ya zan Allah yana son wannan abin da ya faru shar'an to sai a kira shi da mashi'atun diniya shar'iyya kawai misali an gane ko a kafircin abu jahal yadda suke ba da misali kaga Allah ya ga dama abu jahal ya zama kafiri ko ba haka ba amma mashi a kauniya domin wala yarda da ibadihil kufur eh ka gane eh ba mashi'a ce shar'iyya ba eh saboda Allah bai son kafirci bai yadda ma bayansa su zama kafirai gare shi ba to wannan sai a kira ta da mashi'atun kauniya haka kafircin fir'auna Allah ne ya ga dama ya zamo kafiri kuma ya mutu akan haka amma Allah bai so kafircinsa ba saboda Allah bai yarda ma bayansa su yi kafirci ba kuma Allah bai son kafirci amma imanin sai da na abubakar ko annabi musa to wannan mashi'a ce shari'a saboda ne addini ne eh to wannan shine bambanci eh shine bambanci saboda haka in abu ya faru to in shari'a ce to ya zama mashi'a shari'a in kuma abin nan ba shari'a ba ne eh bal ma kila shari'a ta hana to sai a kira shi da shari'a eh ka gani ka barawo misali Allah ya kiyaye yayi sata to sai a ce eh Allah ya so ya yi sata ko ya ga dama ya ga dama ya yi sata amma kauniya saboda bai son yawuwa da Allah bai rubuta bai ga dama ba bai isa yi wannan sata ba shi yasa wani sai ya ce satan sai a kama shi ka gami saboda Allah bai so ya yi duk da shi din ya so ya yi sata amma kuma bai yi ba sai a kama shi yana da kyau a kiyaye wannan bambanci an gane? eh yana da matuƙar muhimmanci sosai to sai rabi'uha mataki na hudu na imani da ƙaddara al'imanu annahu ko yin imani annahu shi Allah subhanahu wa ta'ala, Na'am, annahu al'imanu yin imani annahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ya ɗaukaka khaliku shi ne ya halicci kulle shay'in dukkan komai eh? kama kadi unzila kamar yadda wato aka saukar wato shi ne ka yadda da cewa duk abin da ka gani Allah ya halicci wannan abin saboda wallahu khalaqakum wa ma ta'malun eh ko ne duk abin da ka gani Allah ya halice shi mai kyau ko mi ko mara kyau wannan su ne matakan imani da kaddara guda hudu imani da sanin Allah akan abu sani kuma na hakika na ihada sannan imani da cewa Allah ya rubuta abin rubuce sannan imani da cewa kuma Allah ya ga dama ya faru na ƙarshe imani da cewa Allah ya halicci abu mai kyau ne ko ko mara kyau to wannan ba bambanci wajen jingina ma Allah halitta duk ko menene ko da bai da kyau to Allah da ya halicci abin to yiwuwar Allah ya halicci abin ba shi ke nuna Allah ya dada abin ko yana son abin ba sai an dawo ga shari'a eh sai an dawo ga ga shari'a to sai ce walta alaman ka san anna tawakkulaka dogaronka ga Allah la yunafi liktisaba baya kore nema fajihat amala ka yi ƙoƙarin ka yi aiki ma'ana baya daga cikin tawakkali ka ce kai ba za ka yi sana'a ba za ka yi wani aikin komai ba kawai dai ai tunda an ce Allah shi ke halitta komai in ya gada ma ya faru ai ba sai na je na nema ba eh ai zai iya je homin abin da nake so ko ba haka ba a san wani wawa na iya haka eh to wannan ba tawakkali ba ne a tawakulu ake kiransa da awar tawakkali awa ba tawakkali ba ne shi ne ya ce a je ka yi aiki kuma ka dogara ga Allah sai ce sun tawakkulu sannan mutum ya dogara ga alal asbabi akan sabubba to shirkun wannan shirka ne ma'ana mutum ya jingina komai da ya samu ko ya same shi ga wasu abubuwa ba ga Allah ba to wannan shirka ne yauwa don wani ya ma hanya ka samu kuɗi sai ka manta da Allah ka ce ai sai shi azurta ka to haza shirkun ko dan ya bi wasu hanyoyi ya yi ma magani ka samu lafiya ka ce aiwa ne ya ban lafiya sai ka manta da Allah to wannan shirka ne a'a shi sabab ne in wani ya maka hanya ka samu aiki ko ka samu arziki to sabab ake kiransa amma wanda ya azurta ka ko ya samun maka da wannan abin hakikatan shine Allah shine yawwa to ba a dogara ga sababba su kadai a manta da Allah subhanahu wa ta'ala a abar su matsayin sabubbansu kamar da in kana son misali ka yi tafiya zuwa wani gari kaga mota za ka nema to mota sabab ce da za ta taimaka maka ta sauƙe maka wasu abubuwa ta kai ka inda kake so amma ba ita ta kai ka ba Allah ya kai ka don da Allah ya ga dama sai ya janye ƙarfin da ya bata sai ta ƙi tafiya so ya za ka yi bi tauhidika lil wahhabi wai kai kana ganin wai hakan shine tauhidin ka ga Allah eh a a to wannan shirka ne kai shirka da kadaituwar ka ga ubangiji don kamata ya ka kadaita Allah da cewa a to ai sababban ma shi ya samar da su to ya zaka aje wanda ya samar da asbabu kabar musabbibul asbab sai ka dawo ka dogara ga me ga su asbabu ɗaya sai ka manza da wanda ma ya samar da su sannan ihdarukal asbaba aidon na ƙasu haka kuma ka ce kai ba ruwanka da sababi dai ka dogara gami ga Allah to wannan na ƙasu shi kuma tawaya ne fil akali ga hankali me yin haka alamu ya nuna hankali ne ba cikakke ba ne don hankali na hukunta mutum ya je ya nema to kai sai ka ce ba za ka nema ba sai dai Allah ka ba suwa in ya gara ma ya baka eh to kana da tawayayya hankali wal i'radu an hawa qasu mutun ya kauda kansa daga ne daga biyar dalilan da zai samu abubuwan da zai gudanar da rayuwa to wa qasu wannan aibi ne hmm? aibi ne babba sai ce in tu'ridan anha in ka kauda kanka daga biyar sabubba kadahtan naƙala to kamar kasoki hujjoji ne da suka zo a addini saboda an samu nusus na shari'ar suka tabbatar da cewa komi na da sababba aljannan ma ya cewa an kai kai aiki a ɓale imalu cewa aka yi mu yi aiki ko ba haka ba to sannan ga nusus da suka tabbatar da annabawan kansu aiki suke yi to kaga kai in ka ce a kai baka yin komai kai ibadan ma ba ka yi eh Allah in ya ga dama ai sai ya saka a nan to kaga ka soki nusus la tatrikil asbaba kar ka bar sababba biyar sabubba Mm? sai ce talka fadla in ka rike wannan wasiya to za ka haɗu da falala mai yawa wa ma asaba abda duk abin da Allah ya hukunta zai samu bawa la yukhti'uhu to ba zai kuskure bawan ba ka san da wannan duk abin da Allah ya rubuta cewa sai ya same ka eh to ba zai mi to amma haka ka dogara ga wannan ka ce to ai bari in jefa kaina cikin fitina ko a ce maka wuri ka za akwai matsala sai ka ce to ai in Allah bai rubuta ya sami zai samu a to in kai haka hawaye kaga kayi watsi da mi asbab wanda an ce watsi da asbab suka ne ga nusus taɓin hankali ne sannan aibi ne a yan haɗa ma sai ka ce to shikenan bari in canza hanya eh ko ba gaba yawwa to ba a dogara ga wannan a makale sai ka ce a to kai ai babu komi ai in dai Allah bai kaddara ya same ni ba a to yanzu kana da ilimin cewa wannan abin ba Allah ya rubuta ba zai same ka ba ka san wannan gaibi eh ai baka sani ba ko ba haka ba to don yana sai gida an ga ce me to iskoki a gidan nan kuma kashi suka ba mutane wani kakka sai gida ne ce a ai ma a sabaka lalle da yau wai sai ka wannan hadisi ka ce mai a'a wani wani ya shiga kaga abin da ya faru gare wani ya shiga kaga abin da ya faru gare sai ce a shi ne wai shi imani gare ya shiga gida sun ga sun ga ƙone mai kaya sun ga kore shi to ka gani to ai tun farko kaje ya gaya mana cewa ƙaddara sirri ce to ai baka sani ba abun nan da anka ce ma akwai yiwuwa ya same ka yana yiwuwa fa Allah ya rubuta din zai same ka ai baka sani ba to ka cewa kai ba ruwanka kai dai zaka shiga ko mene ma ko ma me zai faru dai ai shikenan ai ko ban shiga ba ai duk inda nake ai a to wannan ba daidai bane kai riko da mi da su ba ko ba haka ba tunda an ce wala tulqu bi aidikum illa tahaluka wala taqtulu anfusakum ko ba haka ba to sai kai riko da asbabu malam yusibhu abinda kuma aka rubuta ba zai same shi ba lam yakun ya ba'uhu to ba zai take shi ba ma'ana ba zai same shi ba duk abin da Allah ya rubuta ba zai same ka ba zai same ka ba duk abin da za a yi ku wa ma qadal ilahu duk abin da Allah ya hukunta la mahala ba makawa ya kunu waki an sai ya auku fala ihala babu wata dabara wa tajja bil qadri To ga wata ƙa'ida, ka dinga yin hujja da ƙaddarar Allah fil masa'ibi a cikin musibu da za su same ka. Ma'ana duk wata musiba in ta same ka, to nan ana son ka yi hujja da ƙaddara. Sai ka ce, eh ba komai wannan ƙaddara Allah ce, asara kaza ta same ƙaddara Allah ce, rashin lafiya ƙaddara Allah ne, rasuwa ƙaddara Allah ne. To nan ana son me? Ka yi hujja da lafil muhalafati amma ba a hujja da kaddara wajen saba madokar Allah karka sha giya ka ce to ai kaddara Allah ce eh a karka yi sata ka ce ai kaddara Allah ce ba a hujja da kaddara nan eh ahlus sunna wal jama'a sun ce ba a hujja da kaddara wajen saba ma Allah wal ma'aibi ko kuma fadawa cikin aibobi hmm? bayan haka sun ce a nan kawai za ka koma don wannan zai toshe maka ƙofar tuba da istighfari ko ba haka ba ya yi zina ya ce ai kaddara Allah ce to kaga babu tunanin hijara to shi yasa malamai suka ce an kasa gida biyu in musiba ta same ka to makale makaddara in kuma ka yi abin da Allah bai yadda ba to ka tuba ka yi istighfari an san ƙaddarar Allah ne Allah ya hukunta ka amma kar ka yi hujja da ita saddan lizari'a domin hujja da ita zai ci gaba da toshe maka ƙofofin gyarawa ko ba haka ba ne sai zan komi ya faru gare ka kawai shikenan sai ka koma ga kaddara baka tunanin tuba da istighfari da Allah shi yafe maka la yunsabu sharru ila Allah kuma ba a jingina ma Allah sharri al-ahad wanda yake kwaya ɗaya illa li khalqihi sai dai da niyyar cewa Allah ya halicci abin bi ma'ana ba za ka ce kawai Allah ya turo min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza abubuwa na sharri a sai dai ka ce min babi min babin halitta Allah ne ya halicci abun ya kaddare shi ya same ni to ana jingina sharri amma da niyyar cewa Allah ya halicci abin ba da niyyar cewa shi ya yi sharri ba kamar da za ka jingina ma abokinka sharri misali ko ba haka ba to shi Allah ba ya mai haka sai dai ka faɗa a matsayin cewa shi ya halicci shi ya halicci sharrin ko to wannan shi ne to shi yasa suka ce a abin da ya shahi mantuwa misali daga wani abu na alkhairi kila ka manta da sallah to ya halatta ka ce Allah ya mantar da kai in kana nufin Allah ya halicci mantuwar sai hukunta ta gare ka wannan babu komi amma in kana niyyar Allah ne ya sakamance ta yadda shi ne ya aikata mantuwa a kanka da ne jingina mishi aikata sharri to wannan shi ne malamai suka ce ba a yi sai dai ka jingina mai ta fuskar halittawar ta ita to shine illa li khalqihi lahu sai dai a jingina cewa shi ya halicci abin fala nakat to in kai haka kaga babu wata wahala to sai samaratul imani bil qadari menene natija da fa'ida imani da kaddara shine an ya atame da qalbu ala mallahu mannu shine zuciya ya dogara ga wanda yake ma'abuci baiwa shine Allah shine babbar fa'ida yadda da kaddara Allah kazar rida haka za a samu yarda bilmurri da abu mai ɗaci wahti sabu kuma da neman lada bisabri saboda haƙuri wa shukuri da kuma gode ma Allah iza tu sabu ko lokacin da aka shafe ka da musiba ne to yana daga cikin fa'ida kaddara da imani za ka wani lokacin sharri ne ya same ka amma sai ka ce alhamdulillah to wannan mai kaddara da yake iya haka amma mutuwa sai ka ce alhamdulillah amma sata sai ka ce alhamdulillah sai akwai imani da eh to gaga in babu imani da kaddara haka ba zai samu ba to wannan shi ne ƙarshe wannan babe insha Allahu ta'ala sai albabu salis fi bayani na waƙidul iman wanda waƙi sihi shi kuma babi ne da ya ƙunshi imani abin nan kai abubuwan da ke walwale imani da kuma abubuwan da ke rage imani akwai abin da in ka yi shi imanin ya roshi akwai abin da in ka yi shi imanin ya ragu akwai saura to duk za mu ji su insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh